alaƙa da rukunan sallah da makaranta wani ya mun tambaya ya kira ni ɗazu dab da zan shigo karatu cewa karatun nan da aka yi satin da ya wuce akan matsalar wajibcin karatun fatiyan nan shi ba ya rikitar da shi ya za a ce dole sai an karanta fatiya a sallah su ai sun saba ba sa yi na ce to ai amfanin jin karatu kenan inda ka saba kana abu sai ka ji an baka ilimi sai ka kama aikatawa manzon Allah ne ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah shikenan sai ka dage kai ta karantawa ga hadisi nan ya zo annabi ya ce kuna yin karatu a bayana suka ce eh ya ce to ku daina yi sai in fatiha ce to kenan cewa da aka yi mamu kar ya yi karatu a bayan liman ko ba sai ya yi karatu a bayan liman ba karatun sura ne ba a shagaltar da kai kaje kai ba amma fatiha fa lalle sai ka karanta ta wannan shine zance mafi inganci to ya za a yi liman yana karatu kai kana karatu suka ce akwai sakatatul imam akwai wuraren da liman yake yin shiru a kamar inda liman yake shiru idan ya gama karatun fatiha kafin ya shiga karatun sura sa'id ibn musayyab ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma yana cikin tabi'ai da suke manya-manya ne ma har wasu sabai sun yi karatu a wajensu su kuma yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana da fahimtar kuma yana da ra'ayin liman idan ya yi karatun fatiha ya rinka ɗan yin shiru kafin ya shiga karatun sura ya ce don ya ba da dama wa mamunsa su karanta fatiha ko da wani zai inkari ya ce wani abu kowa ya san darajar sa'id ibn musayyab a cikin salaf da matsayinsa da ɗaukakarsa kuma wannan aikin sahabbai ne suna karanta fatiha bayan liman ya yi fatiha ya yi shiru kafin ya karanta sura kenan an so liman ya ɗanyi ‘yan wannan shiru ɗin ko yaya mutum ya samu ya cusa surar to wani zai ce to ai idan ɗan shirun da ya bai isa a karanta fatiha ba ba haka za ka karanta ko da yana karatun sura ka ci gaba da karanta don a wannan lokacin kai wajibi ne ka saurare shi amma kuma akwai wani rukuni a kanka da baka yi ba menene rukuni a kanka shine karatun fatiha da rukuni da wajibi idan sun faɗu wanne ake gabatarwa rukuni don haka karatun fatiha rukuni ne za ka yi shi a bayan liman duk yadda za a yi ko da ku yana karatu kai ma ka yi laifin cewa liman yana karatu baka saurare shi ba ko yana karatu kana karatu wannan bai shafe ka ba don kana sauke nauyi ne babba na rukuni haka abu huraira yayin umarni a riwayar imam al-baihaqi da isnadi ingantacce a cikin juzul qira'a khalf al-imam cewa abu huraira yace ka karanta fatiha walau qara'a al-imam kai karatun fatiha ko da liman yana karatu kai ma kai kai ka karanta fatiha ko da liman ya karanta bai karatun liman na fatiha bai dauke maka karatun fatiha ba kai wannan shi ne saƙon da za mu fita da shi a kan karatun fatiya ra'ayin da ma wannan ba akwai wasu ra'ayukan na malaman fiƙi amma dai wannan wanda ya fi inganci ne na gaya muku kuma karkai wasa sallar ka jefa ta cikin walagige ta abu na biyu shine suka ce wajibcin karatun fatiyan nan fa har har a nafila har a tarawihi kar wani ya zo yana bin liman a tarawihi ya yi shiru na'am a ɗan ba da space ko gaskiya ne to ko bai bayar ma abu hurera ya baka ya ce ko da liman yana ka karanta saboda wannan shiru ɗin daga sa'id ibn musayyab ne wasu suna da ɗan jayayya a kai ba mamaki wani liman bai da ra'ayin ko bai da goyon bayan ko bai da gamsuwa da wannan hujjar amma dai malamai sun halatta a yi haka ɗin ba laifi ba ne ba na'am ba laifi ai yanzu menene ya dame ka kai tambaya liman yana karanta kana bin sa abin da ya dame ka ai an ce maka idan liman yana karatu ko ana karatun Qur'ani kai shiru ko ba shi ne ya dame ka ba hukuncin wannan umarnin ai wajibi ne ko ka ban amsa wajibi ne ko ma'ana dole ne kai shiru in liman yana karatu tayi to shi kuma umarnin da aka maka ka karanta Fatiha a bayan liman shi kuma me rukuni ne kenan umarni bi ne akan ka ga rukuni ga kuma wajibi wanne za ka fara gabatarwa rukuni lokacin da ka shagaltu kake biyan bukatar rukuni baka da laifi don ka tauye shi wajibin wannan shine zance mafi inganci kuma abu huraira ya gaya wani kamar da ya ce ka karanta fa kaga dai abu huraira su ne masu hadisan ai Allah ji kansa nama to suka ce wannan umarni da aka ce a karanta fatiha da farilla da nafila dukka gaba ɗaya ne manzon Allah bai bambance tsakanin sallar farilla da nafila ba kar wani ya ce ai nafila ita ba dole ba ce a ba to akwai wanda zai sallar nafila bai fatiha ba duk da ita sunna ce ya halatta ka yi ta ba kai fatiha ba a to haka in liman ma kake bi yana sallah a tarawihi kake bin sa to fa sai kai fatiha nan kamar yadda liman ma yake yin fatiha wannan shine ra'ayi mai inganci ban ce muku ba wani ra'ayi ba amma ina baku mai inganci ne kuma mai ƙarfi da me ake riskan raka'a ana riskan raka'a ne da wato samun liman yayi ruku'i bai dago ba duk wanda ya tarar da liman yayi ruku'i bai dago ba ya same shi to alhamdulillah to anan gurin akwai wasu matsaloli kamar haka wanda ya samu liman ya yi rukui abinda yake kansa shine ya kabbara guda nawa guda biyu kabbar harama Allahu akbar sai kuma ya yi mai Allahu akbar wasu malamai suka ce lokacin da ka samu liman ya yi rukuin nan kabbarar da take ta dolin dole a kanka ita ce kabbar harama kamar yadda muka karanta a baya za ka faɗe ta kuma sai ka faɗe ta a tsaye ba wai ka faɗe ta a sunkuye ba to sai wasu suka ce idan mutum ya yi kabbar harama ya tabbatar ta samu to sai bai yi kabbarar zuwa ruku'i ba to ba za a ce bai samu ruku'i ba kuma ba za a ce rukuninsa ya lalace ba ai rukunin ya riga ya ba da shi yanzu kabbara dan tafiya a yi rukuni ai ba rukuni ba ce ina fatan kuna fahimta yawwa to wanda ya kabbara daya Allahu akbar ba yayi kabbar harama ba sai ya wuce rukuni yayi ko bai ba dalili na biyu suka ce ai akwai kabbarar da take kabarbari da suke tare da rukunnan abubuwa ma an sauƙaƙe maka su ka yi kabbara harama sai ka tarar da liman yana cikin sujada ya zaka yi zuwa zaka yi Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamidu duk yana jiran ka da kabbara harama ya zaka yi kaga inda ka jefar da me ka jefar da kabbara ruku'i ka jefar da kabbara me dago daga ruku'i ka tafi ka tarar da shi a sujada duka wannan shari'a ce ta baka dama zaka iya yi ina fatan duk kuna ganewa da haka duk wanda ya samu liman a cikin ruku'i ya kabbara ya same shi ko ya kabbara harama ko kuma ya kabbara harama kuma ya kabbara ruku'in to shikenan ya samu to sannan matsala ta biyu suka ce wani abin da zai baku wani garabasa suka ce al-ibratu bil qawli la bil fi'li abinda aka ce idan liman ya ce Allahu Akbar ku ce Allahu Akbar in ya ce sami Allahu liman hamidu ku ce rabbana wa lakal hamdu ko to sai ka zo ka tarar da liman yayi ruku'i ka zo zaka kabbara sai ka ga ya dago kai kana baya ya dago amma bai ce sami Allahu liman hamidahu ba wataƙila bari yake sai ya gama miƙewa sai ya ce sami Allahu liman hamidahu suka ce kurum ka rabu da shi kai kabbararka kai ruku'inka ka jira sai yayi sami Allahu liman hamidahu shine hukunci ya hukanka kun gane kuwa suka ce huna al-ibratu bil al'ibratu bil qawli la bil fi'li tunda ya taso bai ce sami Allahu liman hamidahu kenan bai gama aikinsa ba kai kuma Allah ya taimake ka ka shigo kawai sai kai kabbara ka sai ka jira in yace sami Allahu liman hamidahu kai ma sai ka dago ka ce rabbana wa lakal hamd amma in ka kuskure ka gano kiyas yana sami Allahu liman hamida to ka riga ta ku uce maka ina fata ana fahimta to sai wata matsala ya halatta liman idan ya yi ruku'i ya ji wani yana ta ana ta warar nan ya jira ko bai halatta ba ka nutsu dai ana iya jiran mamu ka ce ka Allah sarki bari dai in kyale su su dan samu tunda kai ne oga kwata-kwata misalin sallar raka'ar ƙarshe ce ko sallar raka'ar ta juma'a ce kaga ana ta sauri ya halatta ka jira ko ba za halatta ka jira ba to shi ne abin da mu tattauna na ƙarshe wannan matsala ta jiran liman in yana ruku'i shi liman ya jira wanda zai zai zo ya ruku'i dan ya ya ba shi dama shi ma ya samu falalar samun raka'an nan tunda in ya tarar da liman yana ruku'i ya samu ko kenan liman yana iya maka mugunta yana iya maka alfarma ko ba ka bane ba da aka kabi a hankali da lima malamai sun yi saɓani suka ce idan mutum ya yi ruku'i liman ya yi ruku'i ya ji mutum ya dubbu yana tafowa a baya zuwa sahu ra'ayin farka suka ce kar ya yadda ya jira shi kar ka yadda ka jira mutum duk wanda ka ji ya tafo da gudu ko yana tafowa kawai ko motsinsa abin kawai ba a ce ka jira shi ba kawai kai kai sallar ka numale da kake kar ka jira shi suka ce li anna salata laysa lin nas ai sallah ba ta mutane bace ta sace hadda zaka zo ka jira kai da kake aikin Allah zaka zo kana aikin wani kuma in ji su da fada suka ce abu na biyu idan yayi ya jira wani to zai shiga laifi ya munanta ta bangarori da dama na farko yanzu kun ga anan maimakon aikin Allah da yake yi ya fara nufatan wani ya yi aikin da zai faranta wa wani a liman malam wane wallahi inda shi ne ma in ya zo yana ruku yana jiran mutane to kaga aikin naka ya fita daga aikin Allah ya zo kana yin mai aikin wasu suke sa ka ka jira su kenan don ka samu wani matsayi ko su yaba maka suka ce sam ba ibada ka nufata ba faranta wa mutane ka nufata da haka bai halatta ba niyyarka ta ɓaci kuma kayi abin da ke laifi yace wa annal masajid lillahi masallatai na Allah ne wa laysa nasi ba na mutane bane wanda yake so ya samu rukuyi ya zo da wuri abu na biyu suka ce zaka cutar da mamun kai da kake jan mutane wajen ɗari ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya dubu kaza haka kurin akan wani mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ka zo ka tarkoyi kana jira ka sani ko akwai mai ciwon baya tunda dai ya riga ya yi na larura ya bi ka a dole to me na tsayawa ka tsawaita masa ruku'i saboda kana jiran wani suka ce al'aslu taqdimu darar al'am الضرر العام على الضرر الخاصة ƙa'ida shine ka ƙaddamar da cutuwar daga mutane da yawa za su cutu ka ɗauke musu cutuwar akan cutuwar da mutum ɗaya biyu za su cutu yanzu wannan limamin da ya jira mutane don Allah mutanen da ya jira wanda suke sallan su suka fi yawa ko ko wanda yake jira su suka fi yawa wanda suke sallan su suka fi yawa to zai cutar da masu yin sallah da yawa su daɗe suna ta jira akan mutum uku mutum biyu takdimu darar al'amma ala dararin khasa ya gabatar da maslahar kar ya cutar da mutane da yawa gwanda ya cutar da mutane kaɗan in ya cutar da kaɗan ɗin ma shi ya cuce su ba su ne ba su zo da wuri ba daɗewa a ruku'in kowa ne yake iya jurewa sallar dare ce da za ka zo ka daɗar da shi kana jiran wani suka ce kwata-kwata kare yadda yi tsawaita ruku'un suka ce mushakka ne akwai mashakka akwai cutarwa jama'a da yawa sun yi ruku'i sun dade wani ma ba sai amai ya kama shi ba daka lallai bai kamata ka fifita falalar ko maslaha ko benefit din masbuki ka zo ka cutar da mamu ba in ji su da fada daka kada a jira kawai kauli na farko kenan wasu malamai suka ce a abu na gaba shine a raba kafa shi ne man ya duba idan ya ga cewa wannan ruku'in da zai jira mutane su zo su samu ko mutum ɗaya ko mutum biyu da zai zo ya samu zai iya cutar da masu bin sa a sallah to kar yayi kamar ya cutarwa irin manya-manyan masallatai babban masallaci mai dogon saho babban masallaci mai kofa nesa nesa nesa kun zo kuna sallah ka ji motsin wani ya bude kofa kafin ya taho sai ya kusan minti ɗaya ko rabin minti ɗaya kaga saboda fadin masallacin kuma ba zai rukuyi a can ba dole sai ya zo ya riski sahu to in ka lura kana limanci a babban masallaci ne da in an shigo ma sai an yi doguwar tafiya a zo bayan liman to akwai cutarwa karka jira in kun lura malaman suna ta mai da hankali idan jiran nan akwai cutar da mamutu kada liman ya jira wani ka cutar da mamunka ka ba da wani dama don ya samu raka'a karkai abu na gaba suka ce idan masallaci ne matsatsai dan karami da an shigo ake rukuyi ya ce ka jira babu laifi saboda me ai babu cutarwa a ciki wani mamun ma bai san an jira ba kuma ka samu falala ka ce maka masa ya samu ainihin wato lada saboda umarni da aka samu na shari'a cewa ka kwadaitar da mutane don su samu ibada kuma su samu lada hadisi ya zo an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra hatta la yusma qar'a ni'al to kun ji wannan hadisin kuma shine dalilin waɗanda suke jira aka ce ai sahabbai sun ce manzon Allah yana yin sallah azhar hatta la yusma qar'a ni'al me ake nufi annabi in ya kabbara sallah yana dadewa ya ta karatu azhar karatu mai tsawo sai an daina jin motsin takalman makararru masu zuwa sallah aka ce me hikimar haka annabi yana tsawaita sallan ne dan mutane su samu raka'an nan ta farko ta azhar aka ce annabi yana tsawaita sallar asubahi saboda ɗabi'ar mutane suna kwance a gida da nauyin tashi da larura alwala wani sai ya watsa ruwa wani sai ya yi kaza shi yasa aka ce liman in yi sallah asuba ya karanta doguwar sallah da doguwar raka ha to ashe shari'ar musulunci ta lura da buƙatar wanda bai samu sallah ba ya dai kun canza ra'ayi kuma ni matsala ta da ku kenan in an faɗi magana a farko ku ce eh kuma yanzu an zo ma kun daɗa canza ra'ayi suka ce to idan har annabi ya yi sallah hatta la yusma qar al yana ta sallah har an daina jin karanta kalma ashe ya jira ashe ya yi sallah dan mutane su samu suka ce to me laifin liman a tsaye ruku'i kawai duka duka ruku'in me ake a ciki kudin dan ya yi ruku'i ya jira mutane sai a ce ya yi laifi suka ce wannan tsanantawa ce taku kawai don haka babu laifi don liman ya tsawaita wata gaba ta sallah li yudrikal ma'mu saboda mamu su riska suka ce amsar da zamu ba ku dangane da cewa wai ya zo yana sallah yana nufin dan adam a ba haka bane ba dan adam yake nufi ba abin da yake nufi yana son dan adam ya kusanci Allah urba yake nufi ya jira maka ne don ka samu matsayi a wajen Allah don ka samu cikakkiyar sallah ka samu rukui tahsilin ne lil qurbati za a samu jam'i sannan kuma kai da ka shigo za ka samu lada da haka shi kawai liman da yake sujjada yake rukui ya san wa yake shigowa ai bai san kowaye ba wataƙila ma makiyinsa ne wataƙila masoyinsa ne da haka maganar cewa wai ya jira ne dan dan adam ya zo yana aikin dan adam wannan ba ba daidai bane ba ina fata ana fahimta sannan suka ce lallai kawai abin da za a duba duk liman da yake wa mutane limanci ya lura da duk abin da zai iya kuntata ko ya tsananta wa mutane to kar yayi idan har jiran nan zai cutar da mutane zai tsananta musu wataƙila akwai yanayi ko suna yin ruku'i a cikin rana ko masallacin ba inuwa ko akwai tsananin zafi a gari ko akwai matsi ko kuma ana cikin tsoro ko mutane suna cikin yunwa ko ana cikin gaggawa za a tafi kasuwa ko wani abu to kar ya tsananta ya cutar da mutane ina fata ana fahimta yawwa to wannan shine abin da malamai suka faɗa kuma shine asahul aqwal imam an-nawawi Allah ya masa rahama shi ma ya bada fatawa da halaccin liman ya iya jiran wani a ruku'i ya bashi dama ya samu ya samu ruku'i amma abin da suka yi ittifaki suka ce duk wanda zaka jira in dan ka san shi ne to bai halatta ba kaga nan a wani abokina ne na jira shi to kaga wannan aikin dan adam ya shiga a wani ai babban malami ne ya zo bari mu jira malamai ne suka zo a makare bari mu jira su a wannan wani abu ya shiga suka ce to in dai ka san wannan wanda zaka jira din ka san shi to bai halatta ba ka jira shi ba dan komai ba saboda karka shigar da aikin dan adam a cikin aikin Allah tabaraka ta'ala wannan su ne yan matsalolin da zamu iya karantawa a cikin abin da ya shafi a sallah sati mai zuwa insha Allah idan mun zo za mu karatu akan wato wajibabban sallah kuma ko ina jin wajibatun salati ne mun gama rukune za mu kama wajibatun sallah na'am ku tayar muna zuwa eh to kamar yaya mutum hudu ne zuwa biyar biyu sun yi alwala eh ku tayar muna zuwa ku tayar muna zuwa yana iya daukan ma'anoni kamar haka ku tayar muna zuwa ku je ku fara duk yadda aka yi ma dai ma riska ko raka ɗaya ko biyu ko ku tayar muna zuwa ku tayar ku je ku yi doguwar sura dan mu ma mu zo mu samu ya halatta idan mun dauki kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhur hatta la yusma qaraniyan annabi yana sallah azhar har sai ba a jin me ba a jin karan takalma wannan ba laifi bane liman ya karanta mai tsawo saboda mutane su samu sallah musamman kuma idan sallar ana tsawaitawa din wannan ba laifi bane سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته